أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wata'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki mun kwana jiya a wannan sura ta suratul anbiya'i a wannan kissa ta annabi ibrahim alaihi salam wanda jiya akwai bayanonan da muka ɗoro wanda ba a iyar da su ba koma in ce muƙaddima su kawai aka yi abin da ya shafi dai maganganun watan masu tajisimi masu tajisimi ko kuma abin da ya shafi ayatul sifati da yadda ahlus sunnati wal jama'a abin da ya shafi ayatul sifati da hadisu sifat wanda jiya mun ji mai ayatul sifati da hadisu sifat ma'ana ayoyin da za su zamo zahirinsu yana nuna kamanta Allah tabaraka wa ta'ala da halitta wannan shine imma a cikin ayoyin alqur'ani inda Allah tabaraka wa ta'ala zai ce hannu ko yana da hannu ko kafa ko yatsu ko idanu ko ko abin da ke kama da haka to wannan meye matsayin ahlus sunnati wal jama'a akan ire-iren waɗannan ahadisu sifati da ayatu sifati muka yi bayanin abu ne mai sauƙi sai in an so shi da wuya mazhabi dai na salafu biyu ne malamai sun sha faɗi manya-manyan malaman da duniya ta sani sun sha faɗar matsayar salafu da salafu da halaf da ayimma matsayarsu akan ayatus sifati da ahadisu sifat watan matsaya biyu ce na farko dai imma tafwidi Allah nan ya ambata wa kansa hannu ko ƙafa ko ido ko kaza ko kaza to mun fawwala ma Allah shi kaɗai san abin da yake nufi ba mu gane ba kaga wannan su ake ce ma mufawwida ma'ana masu tafwidi kuma su suka fi zama akan daidai din su masu tawilin kan daidai suke amma an fi son tafwidi din a fawwala ma Allah shi kaɗai ya san abin da yake nufi anan wannan shi ake ce tafwidi to na biyu shine ta'wili in akwai tarnaki na masu tajisimi manan tarnaki na masu tajisimi waɗanda ke mai da Allah jiki to in akwai tarnakinsu lallai ne a yi tawili domin a tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala gabarin ya yi kama da halitta wannan shi ake ce ma ta'wili wanda mun sha bayanin shi tafwidi ɗin nan da tawili ɗin nan duk an jiyo shi daga magabata su ce amin ruha kama ja'ad yadda suka zo ɗin nan mu karanta mu wuce kawai ba mu gane ba mun mai Allah da sani wasu kuma su fassara kamar abdullahi bin abbasin nasullaha fanasiyahum yana fassara shi da tarakahum Allah tabaraka wa ta'ala basu kaga yayi tawili kenan al-imam al-bukhari yana tawili ya yi tawilin Allah tabaraka ta'ala dangana wa kansa dariya, to nan sai ya ce ma'anarta yana jin kai, yana jin kai, yana rahma, shi ne ma'ana, wannan ba tawili kenan ba? To, sannan kuma hadisi ingantacce a annabi sallallahu sallam ya ce, Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya bawa na maridtu walam ta'udni. fasarar shi in ka bi lafazin na yi rashin lafiya baka je ka gaida ni ba Allah fa ke cewa haka yanzu don Allah wannan lafazin a ɗauke shi akan zahirin shi ba zai yi ba ka ce Allah na rashin lafiya kenan ko ka fassara Allah na rashin lafiya kenan to wannan duka suka ɗauke shi imma a yi tafwidi imma ta a yi tawili wannan shine mazhabin salafu magabata na ƙwarai to da an ɗaga ƙafa daga nan sai bid'a don haka mai cewa a ɗauke shi kan zahirin shi yan bid'a ne yan bid'a ne ke cewa dole in yace hannun hannun ne ba yadda zaka yi in yace kafa kafa ce ba yadda zaka yi ba tafwidi ba tawili sai suka ce tafwidi wani salo ne na tawili zaka da tafwili da tawili duk bid'a ce a'a ai ɗaukar shi akan zahirin shi shine bid'ar ɗaukar shi akan zahirin shi shine bid'ar to saboda haka akan wannan ne muke muna bayanin wannan hadisi na hadisul jariya shine hadisin Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami wanda an kawo shi Imam Muslim ya kawo shi to shine muka ce za mu ji menene kayoyin da ke tattare da shi waɗanda za su hana a yi istidlali da shi akan cewa Allah na sama jiya dai mun ji shi akan cewa watan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta alafazin aina Allah tace fi sama to wannan cewa aina Allah ita kuma jariya ta ba da amsa da cewa fi sama sai wasu suka ɗauka ai wannan hadisi ne yankan wuka akan cewa Allah yana sama hadisin nan yankan wuka ne akan cewa Allah yana sama to dole sai mun koma akan menene ma'anar hadisin nan a wajen malamai ya suka ɗauke shi bayan ya suka ɗauke shi sannan abubuwan da za su hana a kafa hujja da shi akan cewa Allah na sama kuma za mu ji su to a gurguje saboda lokaci na farko dai shi hadisin nan da ake magana hujjoji da ƙarinoni sun tabbatar da cewa lafazin aina Allah bai tabbata ba daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam riwayatun bil ma'ana ne kuma akwai abubuwan da ke shaida haka domin har a kitabul ulu na zahabi littafin nan dai wanda aka tara maganganun nan na tabbatar da Allah na sama waɗanda muka yi ta zaƙalo mawdu'an riwayoyi a bara a ciki in an tuna to wannan littafin to wannan akwai daga ciki abinda aka ruwaito daga cikin alfazu ɗin shi famaddan nabiyyu sallallahu ta'ala sallam yadahu ilaiha mustafhiman man fi sama annabi sallallahu alaihi sallam ya miƙa hannun shi zuwa gare ta yana mata ishara don Allah cewa ya miƙa hannunsa yana mata ishara yayi magana kaga ba magana yayi ba mustafhiman yana mai neman ta bayanin man fi sama wanda ke sama a cikin lafazin kaga cewa mustafhiman man fi sama maganar rawi ce ko don haka aina Allah din shi ma maganar rawin ce domin famaddan nabiyyu sallallahu ta'ala sallam ilaiha yadahu annabi sallallahu alaihi ba magana yayi ba kaga wannan dalili ne kara sai ce man ana bancin wa qalat Allah da yace mustafhiman man fi sama وقالت الله تتي الله قال فمن أنا سنن النبي صلى الله عليه وسلم يتي وانيني فقالت رسول الله كي منظم الله ني سنن قال من الله يتي تعاتقها فإنها مسلمة yan ta ta cewa musulma ce wannan in ka biyo farkon lafazin hadisin za ka ga dalili karara akan aina Allah lam yakun lafzar rasuli sallallahu ta'ala wasallam ba lafazin annabi bane sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wannan riwayatun bil ma'ana ne riwayatun bil ma'ana ne ita riwayatun bil ma'ana ma'ana ba a bilafuzza waɗanda aka yi amfani da su ba sai aka faɗi abin da ake fahimta daga waɗancan lafuzzan illafuzza ne wannan shine illafuzza ne in kuma ba lafuzzan bane kamar ishara ce wannan sai rawi ya bi bayanin abin da ya fahimta daga wannan isharar turawi din nan yayi bayanin abin da ya fahimta daga isharar manzon Allah sallallahu ta'ala sallam hamma daga isharar ta ita kanta domin akwai inda zamu je daga lafuzan hadisin zamu ji inda ishara ce ta yi ba ma lafazi ta yi ba ishara ce ta yi ba lafazi ta yi ba to sannan sai mu taho zuwa ga ilɗirabi wanda wasu ke ta kuce-kuce akan cewa ba magana ilɗirabi a ciki to malamai dai sun tabbatar da wannan ilɗirabi akwai shi daga ilɗirabin da ke ciki mana lafuzzan nan sun sassaɓa wa juna lafuzzan nan sun sassaɓa wa juna saboda haka a ilɗirabin da ke ciki kenan alhafiz ibnu hajar a cikin talhisul khabir watan ya faɗi watan ya yi ishara zuwa ga iltirabin da ke cikin wannan riwaya abin da yake faɗa ya ce wafin lafzi mukhalafatun kasira a cikin lafazin nan akwai mukhalafa kasira mai yawa ma'ana lafuzzan wannan hadisi na jariya ya sha bamban kashi kashi kashi kashi kaga wannan ɗai kenan albazzaru shi ma ya yi ishara zuwa ga iltirabin da ke cikin wannan hadisi a musnad ɗinsa ya ce bayan ya ruwaici hadisin ya ce wa ƙadurwiya nahuhu bi alfazin muktalifa an ruwaito watan kwatankwacinsa da lafuzza waɗanda suke masu sassaɓawa watan juna bi alfazin muktalifa masu sassaɓawa juna kaji abin da shi ma bazzarun ya ce al-imamul bai haƙi shi ma ya faɗi wannan a cikin al'asma wa sifat a cikin al'asma wa sifat al'imamul bai ya faɗi watan abin da ke ciki na saɓani na alfazu wanda ishara ce zuwa ga ilɗirabin da ke cikin watan wannan riwaya abin da yake faɗa bayan duk ya kawo maganar imam muslim ya kawo cewa muslim ya kawo wannan hadisi sannan kuma daga ƙarshe sai yake ce wa'azunuhu inna ma tarakaha min alhadisi yace wannan kissa tana da sabani da yawa a lafuzzanta to anan ne Imam al-Baihaqi ke ishara zuwa ga iltirabin da ke cikin wannan riwaya magana sagata yace wa'azunuhu inna ma tarakaha min alhadisi yace li ikhtilafir ruwatu fi lafzihi ya bar wannan riwaitowa mana ya ruwaito ta amma banda banda watan maganar jariya mana banda ambaton jariya dinnan amma ya ambaci lafazin amma banda ambaton jariya dinnan to shine yace watakila watakila abin da yasa bai ambata ba saboda sabanin da wannan riwaya ta hadisul jariya take da shi a lafazin shi to sai ya ce wa qad zakartu fi kitab az-zihar min as-sunan mukhalafata man khalafa muawiya tabni ko muawiya tabn al-hakam fi lafz al-hadith yace sai ya ishara yayi inkiya cewa ya ambaci wannan lafuzzan wannan riwaya ta hadisul jariya a as-sunan al-kubra nashi shi al-imam al-baihaqi din don haka yanzu sai ka koma can kamar da za mu buɗe a sunan al-kubra mu ji alfazu waɗanda shi al-imamul bai ɗin ya faɗa ya ce waɗanda suka saba ma riwayar muawiya tubn al-hakam as-sulami mai aina Allah za mu ji wasu riwayoyin da suka saba ma wannan riwayar ta aina Allah wadda ke da iltirabi sannan ga shizuzi tana da shizuzi shizuzin da take da shi ba a taɓa samun annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam ya jarraba musuluncin mutum ko musuluncin wata mace ko wani mutum da lafazin ainihin Allah in annabi sallallahu alaihi zai tambayi musuluncin mutum atashhadu Allah ilaha illallah atashhadina Allah ilaha illallah wannan shi aka sani shi annabi sallallahu alaihi sallam ke jarraba waɗanda yake son ya san musuluncin su amma ba a taɓa samun wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jarraba wani ba da ayin Allah sai wannan kissa ta jariya wadda take mai makaki ayin Allah to wannan don haka malamai suka ce tana da shururi kuma ba mamaki dan ta zo a muslim kuma tana da shururi tana da iltirabi kada a manta masu wannan dagewar sai sun kare hadisin jariya hadisul jariya su ne ake katakka da su a kan su yadda da marra'ani fil manami fa sayarani fil yaqaza hadisin bukhari amma ba abinda ba su ce ba akwai shuzuzin akwai kaza akwai kaza saboda ai kace kace da wannan hadisin kada dai ya tabbatar da abin da annabi ke nufi cewa za a iya ganin shi a farke amma kuma wancan hadisin bukhari ne amma kuma wannan hadisin muslim ne wannan na jari hadisin muslim ne to saboda haka daga waɗanda suka tabbatar da wannan ilirabi akwai al-muhaddis al-gumari kaga bayan su al-imam al-baihaqi da sauransu al-muhaddis shine abu abdullah abul fadli nake so in ce abul fadli abdullahi ibn siddiq al-gumari muhaddis ne na in karawa a ta'aliqin sai da yayi littafin at-tamhid na ibn abdul bar anan ya faɗi aina allah dinnan wanda imam muslim ya kawo shi abu dawud ya kawo shi nasa'i yace tasarrufin ruwati ne a cikin lafazinsa don haka an ruwaice shi da lafuzza kashi-kashi, lafuzza kashi-kashi daga ciki akwai a tashhadi na Allah ilaha illallah, a tashhadi na Allah ilaha illallah, ƙalat na'am. Yanzu a tashhadi na Allah ilaha illallah yana da alaƙa da ainihin Allah, ta gabe da duk da ba mu taho ba a cikin asunan al-kubra inda al'imamul bai haƙi ya koro watan alfazu na riwayoyin gabaki ɗaya da asani duɗinsu. To nan dai maganar shi Abdullahi ibn Siddiq al-Gumari ne yace a tashadin Allah ilaha illallah qalat na'am to shi ma sai ya kora zuwa ga sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi yace kabi as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi ya kawo is asanidu in waɗannan alfazun gabaki daya zaka gan zaka gansu in daga ƙarshe yace wannan riwaya ce bil ma'ana daidai fahimta shirawi ne ishara tai ishara manzo Allah ya mata فمد النبي صلى الله تعالى وسلم يده daga cikin alfazun ana fahimtar ishara manzo Allah ya mata ba magana yayi ba kuma ita ma daga cikin alfazun fa asharat tai ishara hakanan al-Sheikh Muhammad Zahid al-Kautsari a ta'aliqin sa ga al-asma'u was sifat yayi ishara yace al-Imam al-Baihaqi yayi ishara da kansa zuwa ildirabin da ke cikin wannan hadisi ya faɗa ya faɗa ya ce abin da ya sa watakila musannif bai kawo ta ba saboda saɓani mai yawa da ke cikin alfazunta ya ce wannan ishara ce kuma ya kawo ya ce wa ƙaz zakartu fi kitabin zihari mukhalafata man khalafa muawiya tabn al-hakam fi labd hadisi in ji al-imam al-baihaqi na kawo a cikin kitabu zihar na sunan al-kubra muhalafa sabanin waɗanda suka saba muawiya tabn al-hakam a lafazin hadisin to saboda haka ga shi a sunan al-kubra ga al-asma wa sifat din ga abinda shi al-imamu al-imamu al-baihaqi rahimahullah yake fada yace wa qad zakartu fi kitab al-zihar min as-sunani mukhalafata man khalafa muawiya ibn al-hakam fi lafz al-hadith wannan magana al'imamul bai haƙi ce ka koma a cikin sunan al-kubra ka ga irin saɓani wanda wannan maganar saɓani ishara ce zuwa ga iltirabin da wannan riwaya take da shi to saboda haka kuma daga cikin waɗanda suka kawo saɓanin da wannan riwaya take da shi watan shine shekul islami الشيخ شريف إبراهيم صالح الحسيني أتكلم للتافن شيء الاقتصاد في تصحيح قواعد الاعتقاد شي ما ياكاو واتنشي وأكوي الإرابي ما نا أكوي ساباني غريوايو ينونن حديثي su inda ke karo da juna kuma babu yadda za a yi ka iya haɗa kawunansu saɓani ne wanda ƙarshe malamai sun tabbatar da iltirabin dai ne ya tabbata To, saboda haka ga sunan al-kubra na al'imamul bai haƙi, juzi'i na bakwai juz'i na bakwai za mu ji riwayoyin an ta cewa sun saba mu juna sun saba mu juna kuma shi al-imamul bayhaqi ya ce al-asma wa sifat ya ce ka koma a cikin sunan al-kubra nawa ma'ana wannan sunan al-kubra na al-imamul bayhaqi ne to shine wanda shi ma gumari da kausari din da sauransu da shi al-imamul bayhaqi din suka yi ishara zuwa ga koma ma a sunan al-kubra din aji to a takaice dai za mu yanke kawo asani duna riwayoyin tun daga riwayar farko akbarna abu abu abu sa'idin watan binu abi amrin na abul abbasi har ya zuwa dai inda ya kawo cikin riwayar mu tafi kai tsaye zuwa ga alfazun wanda su ne muke magana a kansu فقال لها رسول فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله manzo Allah sallallahu alaihi yace da ita aina Allah faqalat fis sama kaji wannan riya wanda muke magana akan ta faqala manzo Allah yace man ana ni kuma wane ne ni qalat anta rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam faqala fa atiqaha ka yanta ta ka ganin ba fa innaha mu'mina akwai riwaya fa atiqaha fa innaha mu'mina ka yanta ta lalle mu'mina ce kaga dai kenan to sai ta biyu haka na ita ma irin waccan ce abin da ya bambanta ta da waccan watan a atiqaha fa innaha mu'mina fa atiqaha fa atiqaha fa innaha mu'mina to kaji riwaya biyu kenan waccan tana da mu'mina fa innaha mu'mina wannan ba ta da fa innaha mu'mina to sannan ta uku annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam ya tambaye ta da aina Allah aina Allah an dai sake mai talafazin to nan bari ka ji fa asharat ila sama'i bi isba'iha fa asharat sai ta yi ishara zuwa sama can ba ba ba faqalat aka ce ba can ba an ce faqalat ta ce nan kuma an ce fa asharat ta yi ishara kaga sabani ne can an ce faqalat ta ce fis sama nan kuma fa asharat ila sama sai ta ishara zuwa sama da yatsanta faƙala laha kuma dai cikin riwayar dai faƙala laha sai maza Allah ce ita ma ana wane ne ni fa asharat ila nabi ba faqalat anta rasulullahi ba fa asharat ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila samai ta'ani anta rasulullah kaga anta rasulullahi ma in kai la'akari ka auna da wannan da wancan ba ma magana ta bace ba magana ta bace domin fa asharat aka ce ta yi ishara ta'ani maganar rawi ce rawi ke fassara mi take nufi da ishararta mi take nufi da ishararta faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiqaha fa innaha mu'mina haji sabani na uku to sai mu tahi na hudu na hudu kuma shi ma da isnadin shi al-imam al-baihaqi ya koro isnadi wa akhbarana abu abdullah al-hafiz na abu ali al-hafiz hayya zuwa dai ƙarshen isnadin faƙalar rasulullah sallallahu marabbuki ba aina Allah ba fa ba aina Allah ba marabbuki yau kuma kaji marabbuki waye ubangijinki qalat Allahu rabbi to ya zaka hada marabbuki da aina Allah kuma ya zaka hada isfa asharat da faqalat Allah zaka hada to ba su haduwa قال فما قالت الله ربي قال فما دينك قالت الإسلام قال فمن أنا قالت أنت رسول الله قال فتصلين الخمسة وتقرين بما جئت به من عند الله قالت نعم فضرب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ظهرها قال أأتكيها كأن تاتا دون wannan ma mace ce wadda ta zo din wani sabanin kenan mu malamai ba su yadda da ba wai maganar watan hadisin ɗaya ba ne in magana ce mai zaman kanta daban-daban ba abin da za zai sa su ce ya zo bi alfazin mukhtalifa da lafuza daban-daban a aiko ne mai zaman kanshi ne mai gashin kanshi ne to ba haka bane to kaga nan marrabuki can aina Allah to sai mu koma riwaya ta biyar ita ma الإمام البيهقي يقول إسناد أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قال sana abul abbas har ya zuwa dai ƙarshen isnadin faqala laha rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam atashhadina allah ilaha illa allah to ga kuma ta sabuwa atashhadina allah ilaha illa allah kana rike da marabbuki kana rike da aina allah duk da shi ne can an ce aina allah nan an ce marabbuki nan an ce atashhadina allah ilaha illa allah don Allah kuma a ce ba saɓani cikin wannan riba har littafi aka yi sai ko mujalladi ɗari aka yi ba zai ture maganganun waɗannan kitakiman malamai ba ko kaɗan to saboda haka a tashhadi na Allah ilaha illallah ko kin shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah qalat na'am tace eh qala a tashhadi na anna muhammadar rasulullah kin shaida anna muhammadu manzo Allah ne qalat na'am tace i qala atuqinina bil ba'si kin sakankance da tashi alkiyama min ba'dil maut bayan mutuwa qalat na'am fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa atiqha manzo Allah ya ce yan tata yan tata ma'ana mu'mina ce an ji wannan atashhadi na Allah ilaha illallah to sai na shida isnadi na shida lafazi kuma na shida shi ma ya kawo shi wa akhbarana Abu Zakar ibn Abi Ishaqa hayya zuwa ƙarshen isnadin fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce udu bi haje ka kira ta bancin duk ya gama zanen manzo Allah sallallahu abin da ya shafe ta sai manzo Allah ce to kira ta mana za a jarraba ta fa qala man rabbuki manzo Allah ce waye ubangijin ki qalat Allahu can qalat Allahu rabbi qala faman faman ana qalat rasulullahi qala atiqha fa innaha mu'mina atiqha فإنها مؤمنة to waɗannan dai su ne alfazu waɗanda suka sha bamban da juna wataran marrabbuki wataran a tashhadi na Allah ilaha illallah wataran aina Allah don haka suka ce akwai iltirabi kuma ba za ka iya haɗa kanun waɗannan riwayoyin ba da waɗannan alfazu ka haɗe suri ɗaya ba zai yi ba saboda haka iltirabi tabbas watan akwai shi wannan riwaya to wannan kenan sannan bayan haka sai mu koma a wajen maganganun malamai waɗanda su maganganun malaman nan me suke fahimta a cikin hadithul jariya an ɗauka hadithul jariya ma ya fita sumul lafiya lau ba iltirabin babu shuzuzin babu riwayatun bil ma'ana din wadda ita riwayatun bil ma'ana ana daukar ta wurare da yawa da yawa ana amfani da ita amma banda a babin aqida ma'ana babin aqaid ba a amfani domin sai magana wadda take an jinjina ta garau take da nauyinta ba ta dauka wani ihtimali amma da zaran tana dauka to ba a kafa hujja da ita nan haka wannan ne dalilin da ya hana kafa hujja da hadisul jariya akan cewa Allah yana sama fi sama'i din nan qalat fi sama bai zama hujja ba ko dalili zaka za mu koma wajen malamai su su mana fashin bakin menene matsayar su akan hadisul jariya matsayar malamai akan hadisul jariya za mu fara da al-Imam an-Nawawi domin a gano cewa ba a kafa hujja da hadisul jariya ake Allah na sama ba magana in bid'a bace a magana ce ta ahlus sunna malamai na kwarai waɗanda musulunci ya san su suka yi ma musulunci hidima irin su al-imamu nawawi sharafuddin wannan littafin shine na sharhin sahihu muslim sharhin sahihu muslim ne da yayi domin hadisin na jariya ya zo a cikin sahihu muslim din don haka da ya kawo akan hadisul jariya shi watan al-imamu nawawi rahimahullah a cikin mujalladi na uku mujalladi na uku zai zama watan juz'i na biyar kenan shafi na ishirin da shida shafi na ishirin da shida watan darul fajri litturab madba darul fajri litturab to abin da yake cewa yace qauluhu sallallahu alaihi wasallam aina Allah qala fi sama qala man ana har ya zuwa ƙarshe dai yace watan hadal hadisu to kaji inda magana imam nawawi ta fara hadal hadisu min ahadisi sifati yana da cikin hadisu sifati wa fiha mazhabani kaji maganganun da muke faɗa ne tafwid tawili yace a cikin su akwai mazhabi biyu ba na uku don haka da kaji mutum ya ce dole a ɗauke shi akan zahiri to mazhabi na uku ne na bid'a mazhabi na uku ne na bid'a amma mazhabi na ahlus sunna al-imam an-nawawi yace wa fihi ko wa fiha mazhabani akwai mazhabi biyu taqaddama dhikruhuma marratin mun tanana tasu a kitabul iman inji al-imam an-nawawi yace ahaduhuma dayan su al-imanu bihi min ghairi khawdin fi ma'ana kawai annabi ya ce aina Allah ta ce fi sama mu yi imani kawai ba sai mun kutsa ba mun gano i lallai Allah na sama ko kuma a'a sai mun dole sai mun gano ma'anarsa kan mu kutsa kawai mu fawwala ma Allah shi ya san abinda watan wannan zance na Annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi da amsar da ta bayar wannan shine ake ce mutafwidi yace ma'ati ma'ati qadi anna Allah ta'ala laysa kamislihi shay'un kaji kuma kuma tare da mu yi itikadin mun fawala ma Allah ba kuma mu yi itikadin Allah bai kama da komai komi bai kama da shi balle ka yi mai mahalli yana can tsabbace sama to don haka ya ce min gairi kaudin ba tare da kutsawa ba a cikin ma'anarsa tare da itikadin Allah tabaraka wa ta'ala laysa kamislihi shay'un wa tanzihuhu an simatil makhluqina tsarkake Allah daga barin sifar halitta ka ji mazhabi na ɗaya in ji imamun nawawi sannan ya ce wasani tawiluhu na biyu wannan hadisul jariya a mai tawili bima ya liƙu bihi da abin da zai dace da shi faman ƙala bi haza to wanda ya ce a mai tawili daga cikin shugabanni ƙala to ga ma tawilin ma'anar ainallah da fis sama al'imamun nawawi zai mana tawilin abin da yake cewa muradi imtihanu ha hal hiya muwahhida tuqirru bi anna al-khaliq al-mudabbir al-fa'ala huwa Allah wahdahu maqsudi kawai ba abin da lafazin ke nuni ba maqsudi abin da wannan zance ke nufi manzon Allah na nufin jarraba ta shin mai dayanta Allah ce wadda ta yi ikirari cewa mahalicci mai tsara tadbirin halittarsa mai aikata yadda ya so ga bayansa shine Allah shi kadai shine Allah shi kadai wa huwa allazi idza da'ahu da'i istaqbala as-samaa'a shine wanda in mai addu'a na addu'a yana kiran shi sai ya kalli sama haka yace kama annahu yace kama idza sallal musalli istaqbala al-ka'aba yadda mai sallah shi ma in ya tashi ya fuskanci Ka'aba wani karatu ne fana domin ana kafa hujja da ai daga cikin Allah na sama ina mai addu'a ke kallo sama sai ya kare sai ka ce ina mai sallah ke kallo Ka'aba Ka'aba to yana can cikin Ka'aba ne yadda kake so ka kafa mana hujja da yana sama don haka mai addu'a ke kallon sama yake daga hannu zuwa sama to ashe shi ma mai sallar Allah na nan cikin Ka'aban ne don haka ake kallon Ka'aba ana sallah Imam An-Nawawi yace ba haka bane ko kadan walaysa zalika li'annahu munhasirun fi samai abin da yasa ake huskanta sama ana addu'a ba wai dan yana can ya tattara a saman bane kamar yadda ba ya tattara a cikin Ka'aba bane don haka mai sallah ke kallon Ka'aba yace laysa munhasiran fi jihatil Ka'aba to menene dalili bal zalika li anna samaa qiblatu da'ina sama alqiblan masu addu'a ce kama annal ka'bata qiblatul musallina kamar yadda ka'aba qiblan masu sallah sama qiblan masu addu'a kaji aw hiya min min abadatil awsan imam an-nawawi yace daga hujjoji na tawilin wannan hadisi shin manzo Allah na jarraba ta shin tana daga cikin gurguzun masu bauta gumaka ya gano tana cikin gurguzun masu bautar gumaka in haka ne to ba a yanta irinta sai mai imani ake yantawa to qala al-qadi shi ma imamun nawayi maganar nan fa sai ya daga ta zuwa ga magabatansa ka gano maganar ta fi karfin su saqaf ko kausari ko wane ne ko wane ne bugar da hankali magana ce da ta fi shekara dubu wata za mu kai gare ta wannan ta su imamun nawayi maganar ɗaruruwa ce shi ma imamun nawawi sai ya kora magana zuwa ga imamu alqadi iyad ka diba sharhin nawawi naka kaga wannan magana abinda nawawi ya ce qala alqadi iyad la khilafa alqadi iyad ya ce la khilafa bainal muslimina qatiba faqihihim wa muhaddisihim ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة yace ba saɓani nawawi ke cirato maganar alƙadiyar ya ce alƙadiyar ya ce ba saɓani tsakanin dukkan musulmi kakaf ƙa'iba kakaf da faƙihansu da muhaddisansu malaman hadisi da kuma mutakallimansu malaman watan usul da dukkansu kai da masu takalidinsu ba saɓani anna zawahir alwarida bi zikrillahi ta'ala fis sama'i ka qawlihi ta'ala a amintum man fis sama'i an yasifa bikum al-arda wa nahwahu laysat ala zahiriha abinda imam al-qadi ya ce kakab din malamai faqihai da muhaddisai da malaman usul da kakab din su gaba dai ba saɓani a wajen su dukkan nusus waɗanda suka zo warida waɗanda suka tuzgo bi zikirillahi ta'ala fis sama'i cewa Allah fis sama'i har ma sai kawo misali aya yace irin misalin kwatankwacin qaulihi ta'ala a amintum man fis sama'i an yasifa bikumul arda an gane to shine imam al-qadi iyal ke kafa hujja ire-iren waɗannan nassosan wanda zahirin su ke cewa Allah fis sama'i yace wani hawu da makamancinsa laysat ala zahiriha ba a ɗaukar ta kan zahirinta waɗannan su ne malaman duniya masu fashin baƙin me annabi ke nufi masu fashin baƙin menene lafazi in ya zo a cikin hadisi ga abin da yake nufi ba shirme ba da nuna dole da ƙarfi da yaji sai an murkusa an tabbatar da wata aƙida wadda bata tabbata ba kuma ɗabi'ar aƙidar nan ta bid'a ce yace laysat ala zahiriha bal muta'awwala ana tawilinta inda jami'ihim nan ga dukkan jami'ihim gabaki ɗayan muhaddisai faƙihai usuliyai har a gangaro kan muƙallidai dukkansu suna ɗaukar waɗannan watan alfazu waɗanda suka tuzgo masu nuna Allah fi sama ba a amfani da su akan zahirinsu kaga kenan dole a koma waccan magana ta farko ta Imam Nawawi imma tafwid wa imma ta'wil ko dai ai tafwid a mayamma a ce Allah tabaraka wata'ala shi kadai sa abin da yake nufi ko kuma a'a watan ai tawili domin a tsarkake Allah tabaraka wata'ala watan gabarin yayi kama da halitta subhanahu wata'ala maganganun dai suna da yawa waɗanda watan الإمام النووي يكاو كما يي استشهادي دمغنر إمام القاضي إيان رحمه الله أشكن الشفاء kaga dai maganar nan ashe ba ta ‘yan bid'a ba ce, a ta ahalus sunna ce, eh ba ta ‘yan bid'a ba ce ta ahalus sunna ce, to daga dai malamai waɗanda suke fashin baƙin menene hadisul jariya ke nufi, yana karantar da Allah na sama, ko ko a'a yana da wata ma'ana ko ku a fawwala ma'anarsa ake yi zuwa ga Allah akwai Abu Bakar ibn al-Arabi al-Maliki ba al-Hatimi ba al-Dali al-Maliki eh don don abin sai an rika gwari gwari al-Maliki mai tafsirin ahkamul Qur'an kowa ya san tafsirin shi ahkamul Qur'an mi'arizatul ahwazi sharhin sahihu tirmizi to shi wanda ke da al'awasin min alƙawasin to shi ɗin ne to abin da yake faɗa a cikin sharhin shi a cikin arida ɗin aridatul ahwazi ɗin abin da yake faɗa yake cewa fa innal makan watan almuradu bis su'ali bi aina anhu ta'ala manufa na tambaya da aina ga Allah tabaraka wa ta'ala cewa aina Allah manufa a ciki المراد بالسؤال بأين عنه تعالى المكانة matsayin Allah wajen wannan boye Allah ake so a gane ya ta ɗauki Allah tana daga cikin masu ɗaukar gumaka alloli ko ko a'a ta san girman Allah don haka nan ba makani ake tambayar ta ba makanatu magana tana da zurfi amma in masu hankali ɗaliban ilimi sun kwantar da hankali za su fahimci abin da ake nufi abin da abubakar ibn al-arabi kuma kadiba arizatul ahwazi za ka ga wannan magana abin da yake cewa al-muradu bis su'ali bi ayna anhu ta'ala al-makanatu fa innal makana yastahilu alayhi domin bigire ya koru ga Allah a cewa Allah na da bigire yana can sama zanne dangalgal ko kan al'arshi ko kaza ko kaza ce yastahilu alaihi ya koru ga Allah tabaraka wa ta'ala to ita kanta ainat ba arabiya bace to ibn al-arabi sai ya koma kuma fagen arabiya don ka gano hadisin bai sanuwa sai da arabiya sai da sai da arabiya in kace zaka fasara hadisi baka san arabiya ba zaka zama dan kalakatu kwarai da gaske abin da ya ce wa aina musta'mala fihi watan in ka lura zaka ga an yi amfani da aina a cikin wannan hadisin ko yace to wakila aka ce inna isti'malaha fil makani haqiqatan wa fil makani majazun haqiqatun isti'malin ta abigire watan abigire haqiqa ne an fi sanin in an ce aina kan magana wuri ne to ana isti'malin ta kuma majazan watan akan dai watan makana makana daraja aina yanzu wane yana ina ma'ana matsayinsa yana ina ba wai yana ina yanzu ina zan je in same shi zanna ba shi ake nufi matsayinsa ake nufi domin ita aina ana istifhami da ita ga makani da makana makani wuri makana daraja ana so a gano meye matsayin Allah a wajenta don haka aka yi tambaya da aina da ita aka yi tambaya da aina ga wannan mata don haka ya ce watan wa kullun jarin ala asli tahqiqi mustamalun ala kulli lisanin wa inda watan a kulli fariqin yace wannan sha'i'i ne ana istimali aina akan makani aina akan makana wannan magana fa ta yi shekaru ɗaruruwa za ka ba magana jiya ba ce ko yau ko ta su saƙaf saƙaf har yanzu maganar nan da nake yana raye amma maganar su nawawi shekara magana ɗari bakwai takwas ɗari bakwai zuwa takwas shi ake magana to wa ƙala abul walid baji abul walid baji a cikin almuntaka sharhin muwadda shi abul walid baji rasuwa ta yi kaɗai yau shekara ɗari tara da arba'in da biyar ba fa maganar tashi ba ba littafin da ya yi ba almuntaka din a'a rasuwar shi kadai yau rabon shi da duniya shekara 945 kaga in kace wannan magana tashi ta ta san ma dubu ba kai ƙarya ba ashe wannan magana tsohuwar magana ce ta cewa hadithul jariya ba a ɗaukar shi akan zahiri shi ba magana ɗin bid'a bace sai dai in duk waɗannan malaman su abul walid al-baji su al-imam an-nawawi ire-irensu da sauransu abubakar ibn al-arabi imam al-qadi iyal da su ibn hajar da sauransu duka su ne aka tarkata su ake cewa yan bid'ar to abul walid al-baji a cikin muntaka ya ce yuqalu makanu fulanin fis sama'i yace akan ce yanzu shi da amsar ta yake ba da Allah sai fara da amsar ta fis sama'in da tace yace to ai akan ce makanu fulanin fis sama'i bi ma'ana ulu halihi wa rifa'atuhu wa sharafuhu abinda ake nuhu ulu halihi wa rifa'atihi wa sharafihi in an ce wane watan matsayansa yana sama yace abinda ake nufi ba wai shi wanan yana can sama ba zanne a girmansa da ɗaukakarsa aka ce ana ishara ne zuwa ga ulu halihi da rif'atihi da sharafihi hala allal jariya zaka yace lafazin mana da ihtimali ihtimali fala allal jariya turidu wasfahu bil uluwi tana nufin ta sifanta Allah da daukaka ne zaka sai ta ga mi ta sani abin da yafi daukaka sama sai ta sifanta Allah da daukaka sai ta ishara zuwa sama wa bidhalika yusafu kullu man sha'anuhu al uluwu da wannan ake sifanta duk wanda sha'anin shi daukaka saboda ba abin da aka sani madaukaki kamar sama sai sai in ana so a sifanta wani abu da daukaka sai a kamanta sama sai a ishara zuwa sama kaji abin da yace kaga ma'ana aina Allah ma hiya makanatullahi indaki meye matsayin Allah a wajenki tana cikin masu ɗaukar gumaka alloli ko ko muwahhida ce wadda ta san girman Allah to da ta ce fis sama annahu ta'ala ma'ana fis sama annahu ta'ala fi gayatin min uluwi sha'ani ya kai matuƙa a cikin ɗaukaka watan ta sha'ani wannan maganar abul walid baji ce a cikin almuntaka sharhin muwatta imam malik to gashi ma wanda ya kora yana da shekaru ta samma 800 zuwa fiye shine abul farj ibn al-jawzi abdurrahman abdurrahman abul farj ibn al-jawzi mai zadul masir fi ilmi tafsir abinda yake cewa قد ثبت عند العلماء أن الله تعالى لا تحويه السماء ولا الأرض wannan magana ta tabbata kadiba daf'u shubahi tashbihi bi akuffi tanzih daf'u shubahi tashbihi bi akuffi tanzih ko daf'u shubhati tashbihi duk an kawo shi eh in kaga shubhati tashbihi lahi alau haka in kuma kaga daf'u shubahi tashbihi bi akuffi tanzih shi ma lafiya lau yake duk sunan littafin ne wanda ya yi maraddi masu tajisimi masu ɗauka Allah na sama haka ya biyo hadisan da ayoyin da suke kafa hujja da su ya bi su tiryan tiryan ya rika warwala da ya kawo kan hadisul jariya abin da yake cewa qad sabata indal ulama ya tabbata wajen malamai anna Allah ta'ala haqiqa Allah tabaraka wa ta'ala la tahwihi as-sama'u wal ardu sama ba ta kewayewa da Allah sama ba ta kewayewa da Allah ƙasa ba ta kewayewa da shi sasanni ba su kewayewa da Allah tabaraka wa ta'ala wa inna ma urifa bi isharati ha ta'zimul khaliqi jalla jalaluhu indaha yace kai kwata kwata ma magana fissama da tace ana fahimtar shi bi isharati bi isharati ha ce don ya koma mallafazin fa asharat fa asharat tai ishara to isharar da ta yin wadda ita ce rawi ya fassara da fissama ya ce to shi isharar abin da ya fahimta isharar na karantawa in ji ibnul jauzi abul faraj abdurrahman ya ce urifa an gano bi isharar da isharar ta ta'azimul khaliqi ta girmama Allah ne da uluwi ɗaukaka da girma da daraja ba abin da take iya don ba malama bace ba malama bace sai ta ga me ta sani madaukaki sama sai ta nuna girman Allah tabaraka wata'ala da ishara zuwa sama ibnul jauzi mai zadul masir fi ilmi tafsir tafsirin tana daga cikin manya-manyan tafsiran da ake marja'i da su a fagen tafsiri malamin hadisi ne yana da littattafai musamman da ya yi a fagen hadisi wanda sun isa a san matsayinsa a fagen hadisi a san matsayinsa a fagen tafsiri a san matsayinsa a fagen dukkan ilmuma na addini da kuma hidimar da yau addini za ka ba wai wani batacce ba ne abul farj ibn al-jawzi kowa san shi to abul farj ibn al-jawzi wannan magana ta fi shekara 800 abin da yake faɗa kenan abin da aka gano ba wai a'a ana yace kwata kwata maganar ma ka ce wai Allah na saboda wannan hadisin bata fita so ba kwata kwata saboda mi saboda malamai kakaf sun haɗu ثبت عند العلماء أن الله لا تهويه السماء ولا الأرض sammai ba su ba su tarar da Allah kasai ma ba su tarar da shi ba su kewayewa da shi balle a ce sama ta tarar da shi don haka yana can sama dangalgal yace wannan magana ba ta kota so ba to me yake fahimta cikin maganar ta ana fahimta girmamawa ta ga Allah subhanahu wataala haka nace dole in ana son a fahimci sunna sai an koma ma waɗannan malaman sai dai in mutum zai yi kala kato ne kawai shikenan amma in ba in dai za ka bi sunna sosai sosai to dole ne sai ka koma ga waɗannan malamai suke fashin bakin wata abin da sunna take karantarwa lokaci yayi za mu tsaya a nan kuma malaman ba sun kare ba akwai su da yawa akan hadisul jariya meye fahimtar malamai akan hadisul jariya shin hadisul jariya sun ɗauke shi da kafa hujja akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana sama ko ko tafwili suka yi ko tawili suka yi to sai mu koma maganar nawawi wadda za mu rufe da ita cewa hadisul jariya kamar sauran ahadisu sifati yana da malamai na da mazhabi biyu salafu na da mazhabi biyu a ciki shine ko dai tafwidi a fawwala ma Allah shi yasa abin da yake nufi ko kuma tawili a tsarkake Allah ta ayi tawili a tsarkake Allah tabaraka ta'ala gabarin abin da zai kamanta shi da halitta akwai sauran mintutan da za a fassara babu to bismillah alhamdulillah lillahi waɗanda suka aiko da sadakoki ubangiji Allah ya karɓar musu da sadakokinsu Allah ya sanya musu a cikin mizanin ayyukansu na kwarai bukatu kuma daban-daban ubangiji Allah ya biya waɗanda suke roƙon addu'a ga magabatansu da suka rigaya Allah ya gafarta musu alfarma alkur'ani Allah ya jaddada musu rahama Allah ya haɗa mu da su gidan rahama alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ke da wata bukata ta neman mafita kamar wanda yake tsare ubangiji Allah ba shi mafita alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba shi mafita alfarma annabi sallallahu ta'ala wasallam waɗanda suka aiko da sadakoki ubangiji Allah ya karɓa masu da sadakokin su sanata kabiru garba maraba Allah ya karɓa masa wannan sadaka da yayi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sanya masa a cikin mizanin ayyukansa na kwarai alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam da sadakoki da aka aiko daban-daban daban-daban ubangiji Allah ya san kowa kuma Allah ya karba masa Allah ya karba ma kowa Allah ya sanya masa a cikin mizanin ayyukan sa na kwarai Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah sa ka wuce mu da alkhairi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka daukake mana tashe tashen hankula da ake fama da su a wannan kasa da wannan jiha Allah ya daukake mana Allah kawo mana zaman lafiya da wamamme Allah kawo mana kwanciyar hankali da wamamme Allah kawo mana sabon arziki da wamamme alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama فاتحة مع صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين